بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi 21 ga watan rabi'in thani hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da biyu ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا الخير in ba manta ba malin yana mai da martani ga wannan marubuci hadi da ƙarerayin da dama ya yi a cikin littafin wanda malin zai zo fagen raddi wanda za mu ji waɗannan ƙarerai da mai dame da martani da yi to kuma mala yana son ya nuna cewa kwata-kwata bai ma da cancanta ne irin wannan rubutun domin bai da ƙwarewa a cikin harkar sau da ƙa'ida na yin rubutu a bisa yanayin da shi yake makan shi kirari cewa dakta ne ya kamata ya kiyaye ƙa'idan yadda ake rubutu hatta na tesis kun gano wannan da kyau ko? zai kula da ƙa'idar da suke ce ma research methodology ba wannan a cikin tsarin rubutun shi kwata-kwata kun gano wannan da kyau ku babu bai kula da shi ba shi sa mala yake cewa abubuwan na shirme ne don ya taɓo harka ne na waɗanda suke malaman jami'a kuma shi wanda yake mai raddin shi ma dakta ne kuma mun fahimci wannan da kyau ko dr ibrahim bin amir al-ruhaili a sanda yake wannan rubutun dakta ne malami ne a jami'atul islamiyya sannan yana mai kokarin bayyana ma al'umma hanzarin shi saboda yana raddin maganan wani shashasha ne wanda bai tsaye da magana waje daya in zai magana anan ya kamata ya tattara ta yi ta anan amma wannan din ne dai kuma zai je can ya maimaita ta ya je can ya maimaita ta ya je can ya maimaita ta a littafi daya ko kun gano wannan da kyau ko a littafi daya shi sa sai mala yake ganin anya wannan ko ba malaman shi'a ne suka rubuto abubuwan daban-daban daban-daban sai suka tara suka bashi sai je kai aka yi mai tafsitin kawai sai aka je aka buga kun gano wannan da kyau ko daga ƙarshe kawai sai dambara sunan shi domin in ba manta ba a jiya mala ya ɗauko mana irin wannan shirman a littafi ɗaya yi maganganu guda biyar iri ɗaya a mabambantan wajeje da kuma unwani kun gano wannan da kyau ko kanin labarai wanda yake shan bamban da juna in ya bude kanin labaran sai ka dauka an ka bara ambulan din da ke ciki za ga wani abu daban ne sai ga dai shi ne dai kun gano wannan da kyau ko shi ne dai to shine karka ga littafin yayi tudu kaga raddin bai kai shi tudu ba kai magana abu ɗaya yake maimaitawa kun gano wannan da kyau ko abu ɗaya yake ta maimaitawa kamar mai ba da labarai ne ya ce da farko ga kanunsu sai ya faɗa kanun sai ya ƙara cewa da farko ga kanunsu sai ya ƙara maimaita su dai sai ya ce da farko ga kanunsu kaga mai saurari zai ce ko dai tashan ne aka samu matsala take maimaita kanta ko kuma ya yi sha ne kafin ya zauna zaman karantawa ko kun gano wannan da kyau ko to in ka so ka fassara tijjani as-samawi a haka bari ku ji a waje na hudu a shafi na 287 ta ta unwanin sai kafa ma matsalan kanin labarai da cewa muhalafatu ahli sunna wal jama'a lissunanin nabawiyya zai yi bayanin irin yadda wai ahli sunna wal jama'a wai suka kuma koma suna saba ma sunnan annabi kun ga wannan sai ka ɗauka in ya faɗa abin da yake son ya faɗi anan ya wuce ko? alhamis waje na biyar a shafi na 295 kuma in ka auna daga shafi na 287 zuwa shafi na 295 shafuka nawa ne ku ce man takwas kuma ya ƙara tata unwanin ya ƙara yin wani kanin labaran ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai annabi ya amurul musulmina bilikti da'i bi itiratihi wai annabi ya yi umarni da abi ‘yan ɗakin shi wa ahalus sunna yu khalifunahu su kuma ahalus sunna sai suka saba ma shi annabin kagan ka kalli unwanin baya da unwani na gaba sai ka ɗauka sababbin maganganu ne ko to abin da ke baya shi ke gaba kun gano wannan da kyau ku shi ne sai mala ce anya ba wasu mabambanta ne ya je tukur-tukur an rubuta an bashi ya je tudun jikun aka rubuta aka bashi ya ƙara sakoron ɗan goma aka rubuta aka bashi magana ɗaya ne da unwa ne mabambanta kawai sai zo tattara ba nazari kun gano wannan da kyau ku shi yasa babu kan gado a cikin tsarin rubutun littafin baki ɗaya amma ba za a kalli ɓangaren rashin kan gadon a bar shi ba sai an naƙada shi shi yasa ake son a nuna maku na farko dai ba malami ba ne bai ma san abin da yake yi ba kuma ita kanta jami'an da mata ba shi daktarar digiri to ya kamata a tuhumce su ko kun gane ko dai kawai shi ma dai irin yadda 'yan siyasa ne ba su je ba su zo su ce sun yi to kila shi ne allah ya sa mu dace mala ya ce wa matsala mas'alatu ta'arif bi ahli sunna ga wani misali dangane da matsalan da ke bayani akan suwaye ahli sunna kun gano wannan da yazo yana son ya bayyana wa mutane in aka ce ahli sunna me ake nufi da ahli sunna bahasaha fi mawtinaini a waje biyu ya kawo wannan maganar min kitabi shi'a hum ahli sunna a littafin shi da ke cewa kaga 'yan shi'a to su ne ma ahli sunna ajiruntu al'awwalu na farko a shafi na saba'in da biyar ta ta'unwan ya mai kanin labarai da cewa a ta'arifu bi a immata ahalus sunna za a yi bayanin suwa ne ne limaman ahalus sunna a tsani waje na biyu a shafi na ɗari da saba'in ta ta'unwanin sai ƙara buɗe wani kanin labaran ya ce a immatu ahalus sunna wa a ƙaɗa limaman ahalus sunna da jagororinsu sai kwaso maganan da ke can sai kuma ya kawata nan kun gano nan da kyau ku yan tsakani da Allah a matsayinka na supervisor na wannan kana karanta waɗannan abubuwan da ya kawo za ka ce je ya buga wannan ne yake ɗauko littafin sai a ce ai gashi wani dakta ne ahalus sunna wanda ya gane cewa ai sunna ba daidai bane ya koma shi'a kaga 'yan shiya da sun sa ko wannan ɗarkaniyan ba za su yi tabajjuji da wannan shashashan ba kun gano wannan da kyau ko adinan adina adina na wanda ya diploma aka ce rubutu kafin a rantsar da shi bai kamata ya wannan shirman ba ba wanda ya digiri na farko ya na digirgir ya zo ya dingire ba ban kawara in dai digiri haka ake yin ta gara ma abu a daina ina fatan mun gano wannan da kyau a ce ka je jami'a dai ka gama ka zo kana wannan shashancin Allah shi kiyaye mala yace wa kazalika mas'alatu mawqif ahli sunna min as-salati 'ala an-nabi haka ma da yazo mas'alan da ke bayani akan wai matsayin ahli sunna akan yi wa annabi salati bahasaha yayi wannan binciken da maganganun fi mawtinaini a waje biyu mutaba'idaini wanda suka sha bamban da juna min alkitabi nafsihi a cikin da littafi da al'awwal wajen farko shafi na 164 jama'a kun ga yadda ake masa tsintan kwarkwata ko to in za ka yi magana ka lissafa abin da za ka faɗa don kai ma ka shirya wata sai maka tsintan kwarkwata wannan ya taɓa waɗanda ke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimta annabi da sahabbai ne shi sa komi nashi sai an haske mashi kun gani to kai ma in za ka yi magana ka rika taka tsantsan na abubuwan da za ka faɗi in ka faɗa aka yi ma shiru kakka ɗauka an yafe ni ko ko tsoro ne lokacin magana ne bai yi ba kun gano wannan da kyau ko ga wanda ya tunanin tsoro ne ko an bari ne ko yayo da rikan shi gara ma ka koma ka gyara ta tun kafin zance biyu ta kanka dan da ka ji inda muke wai da ya zo wannan matsala sai magana a ɓangarori guda biyu na farko shafi na 164 hudu tata unwan ya bude mai kanin labarai da cewa ta'arifu ahlus sunna wal jama'a yin bayani dalla dalla dangane da su ahlus sunna wal jama'a mala ce taharifu ahlus sunna wal jama'a musanyawan da ahlus sunna wal jama'a suka yi kaifiyata salatu ala muhammadin wa alihi irin yadda ya kamata a yi annabi salati sai ahlus sunna sai suka canza kun gano wannan da kyau ku sai kawo maganganun da yake son ya kawo duk waɗannan maganganun ku mala yana kawo maka ne dan zai raddi a gaba ɗaya bayan ɗaya sai ya kawo ya faffalle shi jama'a in ya zama a tsarin yadda ya rubuta littafin ana mai wannan tonan silili da fallasa ashe abubuwan da ke cikin littafin da ya faɗi na ƙarerayi Allah kaɗai san abin da za a yi mashi a tsani na biyu shafi na ɗari uku da uku ta ta unwan da ya zo ya ce ahalus sunna wasalatul batara'a sai kawo wancan maganan kuma ana misali bari in buga misali da ku iyayen al'umma yaro ne zo wajen yanku ko ƙanwanku taɗi sai ya bata kuɗi sai aka ji ana duba kuɗin ana irga lamban ya tafi daidai da juna ko ko bai tafi daidai da juna ba sababbi ne ko tsofaffi ne jabu ne ko ba na jabu ba ne waɗanda suke ma kuɗin taɗi wannan binciken tsintan ƙwarƙwatan keke da keke ran da aka kawo masa akwatin aure Allah kaɗai san abin da za su yi mashi jama'a kun gani haka ne ko ba haka ba ne in dai kudin taɗi bai tsira ba sai ya shiga cikin kundin bincike to ko billahi lazi akwatin aure sai dai Allah ya kiyaye shi ko kun gano wannan da kyau ko ake ba mu labari aka ce a wata jiha daga cikin jihohin nan idan ka nemi yar wannan jihar zaka aura to ragon da zaka yi walima da shi sai ka kai ma uwar yar ta taba kugun ragon in ya ƙoshi to sannan za ta ce a je a yanka na waliman yarta ba fa za a kawo masu ne susi waliman ba kai da za ka yi waliman da abokanka to sai ka kawo masu ragon sun lallata sun ji yayi in bai ba sai ka je ka canzu ni kuma sai ce to lalle za su haɗu da wani irin aiki ba ɗan ƙarami ba sai in je ‘yan awaki in samo ragon da ya fi kowanne girma sai in yi wahayen shi in kai ta gama latsa sai in je yanka bunsuru to ba shi kenan ba kallo wani irin doka wanda ka san ta zuwa lahira to yanzu waɗanda suke maragon walima irin wannan leƙe-leƙe to don Allah akwatin aure zai kubuta to ina son kwatanta muku duk mutumin da a tsarin yadda aka rubuta littafi yake mai wannan tsintan ƙwarƙwata Allah kaɗai san maganganun da ya faɗi na banza yadda za a yi masu shi yasa sai ce miniftira'at na ƙirƙire ƙirƙiren ƙarerayi kuma ya ce abdal ya ce ɓatacce kai tun daga jin sunan littafin ka san akwai magana a gaba kun gano wannan ku kallafa har yau bai fara mai raddi ba an ci shafi 186 ina fatan mun gano wannan da kyau kaga wannan a bakin na yara za a ce gaskiya tijjani a samawi ya tono tsuliyar dodo mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace dama shi dodo tuntuni mugu ne to ballantana wani tsokane shi ai abin da ake son a gaya maka kenan shi dodo ko ka taba shi ko ba ka taba shi ba in ya ganka ka shiga uku ina ga ko ka tsokane shi kai ka san kuma sai inda mai ya kare kun gano wannan da kyau ko to su ahalus sunna ba su bar bid'a da shirka da miyagun al'adu sun zauna lafiya ba ina ga kuma an soke sahabban manzan Allah Allah ya sa mu dace wa thani malam sai ya ce wa hazi amsila kun ga wannan 'yan misalai ne min kitabin wahid fakat a cikin littafi ɗaya kaɗai. wa amma bin nazar ila majmu'i kutubihi amma in aka haɗo littattafan nashi guda hudu fasalu ahlal dhikr da sun mahata daitu da la'akuna ma'as sadiqin da ashi'a hum ahlus sunna kun gane taɓargazan da ke ciki ku to ya kamata a ce irin wannan shirman a rubuta littafi musamman a kan shi kun gano wannan da kyau ku yanzu shi wannan bayan an hana shi digiri ku to kamata ya ɗaure shi wata shida tare da horo mai tsanani Allah ya sa mu dace to sai malam sai ce wa amma bin nazari ila majmu'u kutubihi in ka tsaya za ka yi binciken tsintan ƙwarƙwata ga sauran littafan nashi sai ce fa haddis wala haraj ɗirkaniyan yi ta bayani ba wani laifi kawai kun gano wannan da ke ku haddis bila haraj ɗirkaniyan da ke ciki sai dai Allah kawai sai dai kawai a ce su marubuta Allah ya saka musu mun gano wannan da ke ku duk wani marubuci kawai sai Allah ya isa kun gano wannan da ke ku don dai lalle an ci mutuncin marubuta wa amma adamu tawthiqihi lil ma'lumat mala yace dangane da kuma abubuwan da yake kawo na ilimi a cikin littattafan shi bai bi ya tabbatar da inganci ko rashin inganci kawai magana zai gingimo kawai sai zo kirrir kawai sai aje ta a ina ya dauko ta inganta bata inganta ba yaya take wa ya fade ta yaushe aka fade ta ba ruwan shi ina fatan koda ko ilimi ne na boko za ka yi rubutu ba na addini ba duk abin da ka kawo ana da bukatan ka kawo reference haka ne to babu a littafin kun gano nan da kyau to babu magana yake yin da kasan Allah ne aiko shi mala ce min masadiriha bai faɗin inda ya ɗauko fa haza zahirin li kulli man tala ala kutubihi mala ce wannan abu ne a fili ga duk wanda ya leka littafin shi bal huwal ghalibu alaiha Malai ce wannan shi ne ma mafi rinjaye a cikin littafin shi wasa aktafi huna bi zikir amsilatin fakat. Malai ce ni ba zan ce komi ba, wallahi misalai kawai zan kawo. Ni, a ni ba zan ce komi ba, kawai ‘yan misalai kai da ya ishe ka. Famin zalika daga ciki iraduhu ba'adal ahadithil munkara, daga ciki a kosa hadisai na banza munkarai, wanda su hadisan sun girma da ifi shi munkari ne. kun gano wannan da kyau ko sai malai ce wal mawdu'a da hadisan ƙarya da ya kawo iddi'a'uhu kuma da ya kawo hadisan ƙaryan da munkarai sai ya cika baki shine iddi'ai yadda awan sihataha ya ce wa hadisai ne ingantattu ma adami azwihi ila masadiriha bai faɗi inda ya ciro ba sai ka ce annabi ya gaya mai kai tsaye kun gano wannan da kyau ko kuma ya ce sun inganta min kutubi sunna bai faɗi inda ya ɗauko da ya ce a cikin littattafan ahalus suna kuma sun inganta ba ba inda ya faɗa haka mithilu mala ce misalin hadisin kam ƙari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu wai da yawa mai karatun alqur'ani yana yi qur'ani na tsine mai albarka a sun mata da shafi na 180 bai faɗi wanda ya rodo shi ba kuma ya ce wai wannan ya inganta da hadisin ikhtilafu ummati rahama wai saɓanin al'umma na rahama ne, ya faɗi a cikin littafin la'akuna ma'as sadiƙina a shafi na 20 da shafi na 126 kuma bai faɗi wanda ya ruwaito ba. Da hadisin Aliyu ƙa'idul barara wa ƙatulul kafara, wai Aliyu jagoran bayi na ƙwarai ne, sannan mai yaƙan kafirai ne karkashe su, ya faɗi a cikin wancan littafi na la'akuna ma'as sadiƙina a shafi na 45. ko bai faɗi wanda ya roito shi ba da hadisin ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum ya kawo sahabbai na annabi ya ce wai hadisan ƙarya ne wannan duka ba wai ya sahabbai na kaman taurari ne duk wanda kai koyi da shi ka shiryu a shafi na sha shida a cikin littafin la'akuna masu sadiqina da hadisin aliyu minni bi manzilati min rabbi wai aliyu matsayin shi a wajena matsayi ɗaya muke da shi a wajen Allah kenan yadda annabi yake rasulullahi haka ali yake ba rasulullahi haka suka faɗa ya kawo wannan a cikin littafin shi la'akuna ma'as sadiqina a shafi a shafi na 162 kuma bai faɗi wanda ya ruwaito shi ba kuma bai faɗi inda za a samu ba da hadisin halalu muhammad halalu muhammadin halalun ila yawmil qiyamah wai halalin annabi Muhammadu halal ne har zuwa ranar kiyama a shafi na 163 a cikin littafin la'ako na masu sadiki na bai faɗi wanda ya roto kuma ya ce wannan ingantacce ne sai kuma hadisin algiratu lirrajuli imanu namiji ya zama yana da kishi to kishin namiji imani ne walil mar'atu kufurun kishin mata kuma kafirci ne to ko kun yadda jama'a mun gano nan da kyau ko ya faɗi a cikin fasalu ahalar dikir shafi na tamanin kenan yanzu duk waɗannan da ke raka su zanga-zanga duk kafirai ne shin da ba shegiyan da ba ta kishi ina fatan mun gano wannan da kyau ko akwai Allah maɗaukin sarki ya samu dace wa kazalika nisbatuhu ba'd al-aqwal wal af'al jama'a kun ga malam fa baya kunshi sai da zakara duk abin da ya kawo gashi ya ce bai da kan gado yanzu dan Allah jama'a rashin kan gado ya bayyana ko bai bayyana ba yanzu zai yi a poli din nan kai diploma ko kai HND zaka rubuta project ɗinka a ce ka gama rubutu gaba ɗaya ba ka faɗin reference ko kwaya ɗaya ba wannan zai sa a sa maka hannu a ce wai sai dakta ne zai magana yana danganta magana zuwa ga annabi zuwa ga sahabbai zuwa ga manyan malamai maganganu da yake masu haɗari yana yin sayin da ka san saukar ruwan sama ba dalili kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye wa kazalika nisbatuhu ba'd al-aqwal haka danganta wasu maganganu da yake yi wal af'al da wasu ayyuka lis-sahaba yace sahabi kaza ya ce kaza ko sahabi kaza ya aikata kaza mimma la taliqu bi makanatihim wanda wannan abin da yake masahabai kage bai daidai da matsayin sahabbai ba min gairi ihalatin ala masdirin ba tare da ya nuni akan inda ya dauko maganan ba ka nisbatihi li aisha radiyallahu anha kamar yadda ya danganta ma sayyida aisha wai annaha ma'ana mana'at min dafni fatima radiyallahu anha bi juwari abiha wai Fatima ta Aisha ta hana abin na Fatima a kusa da annabi. Wai duk maganan da aka san za a ci mutuncin sahabbai a ce ba su kyauta ba su za a kawo. A ce wai sun ce kaza kuma ƙarya ce fa hatta 'yan son zuciyar wannan zamanin abin da suke nema kenan sai a kalli wani malamin da ka sani tun da ka taso ko tun shekara goma sha biyu ce baya alheri ka san shi da shi kawai alheri yake karantarwa wai sai ya ce maka ya rashin kirki waje kaza ai tafiye kamata ka yi mashi ka tafa mai ka ce ta kungo da Allah tun shekarun baya sai aka gano bai kyauta ba ko kun gano wannan da kyau ku Sheikh Jafar Mahmud Adam yayi tafsiri na shekara ɗaya a Maiduguri kwana talatin. sai malaman Maiduguri yan bid'a sai suka zauna sai suka lissafo cewa yayi kusakore manya manya guda uku kun gano wannan da kyau ku to da ya tashi mai da masu da martani a ciki sai ke cewa nagode Allah cikin manya-manyan kurakurai na da ƙyar an gano nawa ya ce a tafsirin kwana talatin in makin da za a bani ɗari bisa ɗari ne to a cikin ɗari bisa ɗari na fado uku ina da casa'in da bakwai yanzu in za a ban maki mene cike nan pass nike da shi ko ko ina da menene ya ce shashashe kawai suna magana ba sa abin da suke ba kuma su suke kiɗansu su suke rawansu su suka koma gefe suka tara wawaye taɓusharai suka ce na yi ba daidai ba ni ba a kira na a jishin abin da na yin ba daidai ba ne kaga su suka kiɗansu su suke rawansu maganganu ne din na rashin gamu jama kuna fahimtar wannan da kyau ko to in yanzu misali a ce an ɗauko fatima yar annabi za a binne ta kusa da annabi aisha ta hana don Allah mai kaunan annabi zai so Aisha? Mai kaunan Fatima zai zo Aisha? Haka sai girgiro maganan banzan. Tambaya a nan waye ruwaito wannan maganar. Bai faɗi ba. Wa mana atil Hussein ba'a da zalika, kuma ta hana abin na Usaini a lokacin da aka kashe shi, min dafanil Hassan, ta hana Husaini ya binna al-Hassan bi jawar jaddihi. wai lokacin da aka kashe Husaini ai Hassan sai Husaini ya ɗauko shi ya zo yayyayyayi ya binne shi a ɗakinta sai kuma ta hana yanzu ya ga wannan maganan fa tana rusa wata magana cewa suka yi annabi ya yi jinya ne a ɗakin Fatima kuma an binne shi a ɗakin Fatima to kuma yanzu kuma sun ce Aisha ta hana a binne Fatima da Hassan a ɗakinta. shi sa makaryaci shi haka ake gano shi yau in yi faɗa a nan in ka bi shi ka bi shi ka bi shi yana zuwa wani waje kuma sai je warware ta ya manta yayi wata ɗazu wa annaha rakibat bagalatan wai Aisha ta hawo kan alfadara wa kharajat ta fito a guje tunadi tana yekuwa tana ihu wata ƙul tana cewa la tadfanu fi baiti man la uhibbu kar ku binne man wanda bana so a ɗaki na ya faɗi wannan maganan a cikin sun mata da ta shafi na 165 kuma bai faɗi inda wanda ya ruweto maganan ba sai ka ce yana wajen abin ya faru ƙarya ce kun gano wannan da kyau ko yanzu wannan maganan kaɗai in ya faɗe ta ya miƙa musu supervisor shi ya kamata ya soke sai ya ji ya kawo sabtil maraje kun gano wannan da kyau ko irin waɗannan maganganun ana kawo qat'iyyu thubut ne kuma qat'iyyu dilala amma duk babu wa za'amuhu anna al-husayn haka yariya cewa wai sayyidina husaini tafa bi akhihi al-hasan wai ya ta kewayawa da ɗan uwan shi hasan ba da mauti bayan rasuwan shi ala kabar jaddihi wai a gewa kewayen kabarin kakan shi manzan Allah amma tare da haka Aisha bata bari an binne shi a wajen ba ka karanta sun mata da shafi na 166 wa kazalika ramyuhu umuma sahaba haka ya soki gaba ɗayan sabai bi tuhumil azima da tuhuma mai girma wal jara'im shani'a da laifi abun munanawa haisi ya kolo inda yake cewa yazkurul mu'arrikhuna malaman tarihi sun ambata ashiya abubuwa ajiba masu ba'in mamaki wa gariba bakin abubuwa wa ƙarfi tilkal ayyam wanda suka faru a wancan lokaci min ula'ika sahaba wanda waɗancan sahabbai suka aikata wanda suka waye gari fi ma ba'adu bayan rasuwan annabi khulafa'ar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sune khalifofin manzon Allah wa umara almu'minina kuma sarakunan mu'minai me suka yin kuma a ina ne suka yi sai ce ka hamlihimin nasa alal bai'a ya ce wai sahabbai sun tarsa sa mutane yin mubaya'a bidarbi ta hanyar duka wata hadid da barazana bilkuwa ta hanyar amfani da ƙarfi ya kamata sai ya faɗi wanda ya ruwaito wannan kuma a ina mun gano wannan da kyau ku kuma wa aka buga sannan wakal hujumi ala baiti fatima wai sahabbai sun kai hari gidan sayyida fatima wa kashfin sun bincike gidan sun barkada ko'ina wa asir batni ha babi kuma suka make mata tsohon ciki da ƙofa allazi kanat wara'aha wara'ahu kun gano wannan da kyau ko hatta askatat janiniha wa sai ta bari alana gida alaga danga kusan yaki a dakan mai mata ciki ya zube yana kallo shi da Allah ta dan ma ba su da kunya jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan magana ya faɗe ta a ina oho sai suka ce wa ikhraj ali muktafan suka fito da ali suka kewaye shi wata hadidihi suka yi mai barazana bil cewa za su kashe shi yan rafa yan rafadal bai'a in bai je ma abubakar mubaya'a ba haka suka kewaye shi za su kashe shi in bai je ma usman bai mubaya'a ba haka umar kun gano wannan da kyau ko sai kasa gane wai alin nan wai shine aliyin da ake cewa jarumin nan na zamanin annabi kuwa kun gano wannan da kyau shine shine za ce sahabbai sun kiwaye sun mai haka in kana karanta littafan yan shi'a suna bayanin jaruntan ali har cewa suke sayyidina ali yayi jihadi da aljanu saboda jarunta da karfi amma an zare mai irin wance je mu baya ko kuma mu zane ka waya je yayi to kuma da ya faɗi wannan maganan da ma ya ƙoƙarin kawo inda ya ɗauko ta da da sauƙi kawai magana yake yin da kasan yana shafa labari shuni shin da tun da kake a duniya ka taɓa jin ana shafa labari ana faɗa maka inda aka ciro labarin ka taɓa ji ko ana dare dubu da ɗaya eh ai baka taɓa ji ba Allah ya sa mu dace mala ya ce wa gazbi zahara kuma da ƙwacen da aka yi ma Fatimatu Zahara hukuka haƙƙinta minan nahalati na dabinai wal irthi da gadanta wa sahamihim dawil qurba da kuma sauran kasan dangin annabi malin sai ce hatta matat ghadibatan alaihim wai har Fatima ta rasu tana mai fushi da su wa hiya tad'u alaihim fi kulli sala wai duk sallah sai ta yi mugun addu'a a kansu a ina aka ruwaito wannan ƙaryar bai faɗi ba kawai ci gaba da zubo maganganu yadda kasan ne jama'ar annan muna fahimtar wannan to malam zai ƙarasa mana zuwa gobe kuma sai mu tunkarar raddin littafin gadan-gadan fasbanaka Allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum